بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم عشرين دشيدة قوتن بقوي شكرا تدبو ديري ديري هدو دا أربعين ديري wanda ya dace da ɗaya ga watan hudu shekara ta 2019 miladiya muna darasi na takwas aya ta hamsin da biyar a cikin tafsirin suratu taha wanda muke gabatarwa annan masallaci mai albarka na shek ja'far mahmud adam rahimahullah da ke sabuwar gandu za mu tashi min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى
Allah tabaraka wata'ala a cikin kisar da muka karanta ta annabi Musa a ƙarshe kuma sai yake mana bayani akan cewa wannan ƙasa ɗin ita ce tushe kuma ita ce asalin halittar ɗan adam wannan ƙasa da in ta taɓa rigarka kake karkaɗewa haka wannan ƙasar da baka yadda ka zauna a kanta take haka wannan ƙasar da in aka ɗebe ta aka watsa maka ita sai kai faɗa wadda kake kyamar ka taka ta babu takalmi to da ita aka halice ka min al'arzi khuliqal insan sannan kuma ilaiha ya'ud da ita aka halici dan adam kuma cikinta zai koma idan ya koma kuma ta cikinta za a fitar da shi a yi masa hisabi ranar tashi alkiyama kisa ce minha khalaqnakum lamirin yana komawa minha da fiha dinnan damiru minha wa damiru fiha yarji ila al-ard al-mazkura qabla dhalik wanda Allah ce alladhi ja'ala lakum al-arda mahdan wa salaka lakum fiha subula to wannan al-ard din ita ce dai lamirin yake koma da wannan ƙasa muka halicce ku a cikinta za mu mayar da ku wa min hannu kurijukum daga cikinta za mu daɗa fitar da ku a bulluko da ku taratan ukura karo na gaba wannan ƙasa ya ku uwana annaba adam babanmu da ita aka halicce shi kuma kuɗin duk wani dan adam da ka gani a duniya taba'un ne li adam mai bi ne ga annabi adam kuma far'un ne anhu wani reshe ne daga annabi adam alaihi salam kamar yadda Allah ce inna masala isa inda Allah ka masali adam me ka masali adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun kaga misalin isa a wajen Allah kamar adam ne yayi Allah ya halice shi da turbaya sai ya ce da shi kasance kuma ya kasance so shi yasa babanku annabi adam da turbaya aka halice shi da ƙasa ƙasa kuma ƙasan ma ka san taɓo yumɓu taɓo mai yauƙi taɓon da yara suke iya yin kamar doki da shi ko su yi tukunya da shi kasan kasar kala-kala ne akwai wanda tana iya ginuwa akwai wanda ba ta ginuwa to irin yumbu irin tabo wanda ana iya gini da shi a yi doki da shi a ɗanyi tukunya da shi kamar irin daddan kuwa din to da ita aka halicci annabi adam wanda idan aka yi wani abu in ya bushe aka kwankwashe shi zaka ji yana kwan kwan kwan kwan to da irin wannan kasar aka halicci annabi adam kera shi aka yi Allah ya halicce shi da hannunsa ya iblisu ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya istakbarta am kunta min al-alin malan saboda daraja annabi adam alayhi salam Allah tabaraka ta'ala da hannayensa da suka dace da shi da su ya halicci annabi adam kurin yace masa kasance kuma sai ya kasance yumbu ne sai dawo yana yana magana to ciki kuma za mu dawo da ku binne ku in ka mutu za a mai da kai cikin ƙasa ɗazu ina mu tabaiwa Allah muka je kuma kabarta muka binne ta subhanallah wace ce mai ciki da naƙuda tana cikin naƙuda cikin babba fa ta mutu ɗan ya mutu da haka da aka zo binne ta girmanta ya isa kabarin malam da aka zo wallahi sai da aka daɗa faɗaɗa shi wawo keke da ƙyar sai da mutane sun kai mutum biyar ana a hankali a hankali aka sa ta a ciki mijinta da 'yan uwanta su suka sa ta a ciki aka ɗauko tukane ana binne ta ana sata aka ɗauko tukane ana ta ɗorawa ana liƙewa ana ɗorawa ana liƙewa ana ɗorawa ana liƙewa Allahu akbar a lokacin sai nake cewa wayo Allah Allah kai mana afuwa wannan rana yau da za a ce ga mutum yanda kake jinka yanda baka son zafi baka son a matsayi ka a ce yau mutum a zo a ɗauko shi a tona wannan rami a zura ka ana gama zura ka da an gama zuba ma kasan nan fa za a dawo maka da ranka ne kamar yadda kake a duniya sai a ce da kai to yanzu ka shiga wata duniya ta biyu ka gama wacce rayuwar ka shiga rayuwa ta biyu karamakallah ka shirya wannan ranar ka yi tanadi wa wannan ramin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un astaghfirullah واتوب اليه نستغفرك اللهم ونتوب اليك والله الله الله والله بزام iya ba wallahi mu gajiyayyu ne ba mu isa ba wallahi Allah rahamar ka muke nema Allah jin kayin ka muke nema Allah tausayawar ka muke nema ina yan uwanmu da suka riga mu mutuwa suna ina suna cikin wannan kabarin ku duba yanzu nan fa zama anan ba za mu zauna ba sai sai an kunna mana fanka kuma ana ɗauke wuta ne duk sai mu ji ba daɗi cewa za inna lillahi ko ce a'udhu billahi duhu ka taɓa kwatanta yadda kabari yake da duhu kabari ka taɓa kwatanta yadda yake da duhu ka taɓa jin wani mai gata bari a kunna masa fitila ko baka san cewa ana dawo da mutum ran shi ba to ƙarshen mu dai ƙasa ne inda ka ga mutum ya kai da cika da ɗaukaka da ɗagawa da matsayi da mulki da sarauta duk abin da ɗan adam zai yi a duniya ƙarshensa rami za a tona a binne shi ya je tarar da aikin da ya aikata in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran in alheri yayi zai ga alheri idan sharri ya aikata zai ga sharri ya ku uwana musulmi ku sani a cikin ƙasar nan za a mai da ku kuma ciki za a fito da ku shi yasa Allah yake cewa fadharhum ka rabu da su yakhudu wa yal'abu sai ta kutsawa su je su yi ta wasa حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشئة أبصارهم ترهقهم ذلة الله يشوى أنهم كجالس su yi ta warginsu su yi ta wasanninsu ba wannan rayuwar duniyar bane kuma shirya mata ba ka so a ce maka za ka mutu ba ka so amma ga alamu nan suna ta tabbata a gare ka da ba haka kake ba wallahi da ba haka kake ba girma yana ta zuwa maka girma yana ta zuwa maka shekaru suna ta lullube ka furfura tana ta kama ka ana ta nuna maka alama da ba ka da ɗa yanzu ka yi ɗa ɗan naka ma shi ma girma shi ma ya yi ɗa ɗan ɗan naka shi ma ya yi ɗa har yanzu baka wasu ba mutum nawa ka je ka binne cikin abokananka mutum nawa ka je ka binne cikin kannanka nawa ka binne cikin yayanka jirai jarirai nawa ka je ka binne duk wannan bai ishe bai ishe ka ka ɗauki izina ba astagfirullah Allah mun tuba Allah mun tuba Allah idan za ka mana kamu kamar kamu mai sauki ya Allah ka sa kiyaman mutafunan daɗi Allah ka sa kwanciyar kabarinmu ya fi nan daɗi Allah ranar da za mu tsaya gabanka kai mana lissafi Allah ka sa farin cikin ya fi na rayuwar mutu duniyar nan za ku fito من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون الأجداث قبرك أو تعالى ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون هذا وانا القورن الرحمن ne wai ce suke wai waye ya tashe mu daga wannan wurin wai irin an mutu ne bayan an zauna a kabari lokaci mai tsawo Allah ya tashi mutane wai sai ake cewa wai waye tashe mu mutane su mimmike ila rabbihim yansilun wannan kwanciya da muka yi wannan tsuguno da muka yi wannan zaman da muka yi wa ya tashe mu daga nan wannan alkawari ne na Allah jama'a wallahi Allah ya yi alkawari kuma ba za yi saba alkawarinsa ba ɗan adam ma iya alkawari cika yake balantana Allah kullum muna ta ɗauka muna sawa aka faɗinmu muna kaiwa muna binnewa sai mu ta ji a ranmu ai mu banda mu wa fi kulli yawmin lana maitun nushayyihu kowace rana wani malami yake cewa muna da mamacin da muke rakawa kullum kullum insha Allah ba mutuwa ba unguwar ku sai an mutuwa wata unguwar duk garin Allah ya waye insha Allah ka je makabarta sai kaga tayi baki imma hamil wa imma mahmul kuna ta ɗaukan mutane a makara kuna ta raka su kuna ta raka su wani ya fi ka lafiya amma ya mutu yau wani ya fi ka wadata ya fi ka san more duniyar yana cikin tsakiyar ganiyar rayuwarsa yana ganin ba shi ba ne yana ganin lokacinsa bai yi ba to lokacin da ka rafkana ɗin nan ka saki jiki kana ganin ban da kai ɗin to sai dai mutum ya tarar da kansa a cikin kabari Allah Allahu akbar astaghfirullah wa nufiqa fi sur fa idha hum min al-ajdath ila rabbihim yansilun قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا هذا ما وعد الرحمن wasadakal mursalun kasan wasadakal mursalun manzannin da aka aiko su suka yi bayanin mutuwa da kiyama sun faɗi gaskiya in ji Allah wannan ayar منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى دي دي تكي دفدن الله فيها تحيونا وفيها تموتون ومنها تخرجون كما يدى إمام ابن كثير الله مسرح ما يكبر نعم فيها أتشكي وانا الدنيا تحيون أتشكي وانا الدنيا ذاكرا ياكو باين الله kuma a cikin wannan ƙasar za ku rayu ba wani wanda ya isa a cikin kuce ba zai rayu a bayan ƙasa ba ba wanda zai je sama jannaci ya ce a can zai rayu a ƙasa za ku rayu wa fiha tamutun kuma a cikin wannan ƙasar za ku yi ta mutuwa na akwai wanda yake da shakka akwai wani wanda bai mutu a bayan ƙasa ba wa min ha tukhrajun kuma daga cikinta za a fitar da ku imam ibn kasir a cikin littafin tafsirinsa a ƙarƙashin tafsirin wannan aya ya kawo wani hadisin da ashabu sunan sun fitar da shi cewa manzon Allah wata rana ya halarci wata jana'iza yayin da aka binne wani mamaci jana'iza da aka binne sai manzon Allah ya ɗebi ƙasa a hannunsa sai ya zuba a cikin kabarin ya ɗebi ƙasa haka a cikin hannu ya zuba a cikin kabarin sai ya ce min ha ku ya daɗa ɗiban wata ƙasar ya zuba ya ce wa fi hannu aidakum ya da ɗifan wata ƙasar ya ce wa min hannu kurjikon taratan ukura kuma daga nan ne dai za mu cire wannan ƙasar da aka binne ka kuma za a dada cire ka ka miƙe a gaban Allah ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى bayan Allah ya bayanin wannan ayar ko yanzu kun ga an kai mu maganar lahira da mutuwa da waye ko dan a nuna mana cewa fir'auna ya karyata gaskiya ya karyata kiyama ya karyata rayuwa ya karyata waye to sai Allah ya sake dawo da mu kissan nan ta Musa da fir'auna walaqad haqiqa arainahu ayatina kullaha wannan ne bayani ne lil mawqif al juhudi alladhi waqafahu fir'aun من الحجج والمعجزات التي طرحها أمامه موسى عليه السلام أنا من بياني ني dangane da taurin kai da musu da fir'auna yake da shi bayan annabi Musa ya kawo masa ayoyi da mujizozi da hujjoji bayanai masu gamsarwa cewa akwai Allah kuma Allah zai tashi shi a kiyama amma wallahi fa kazzaba wa aba Allah ya ce arainahu ayatina mun nuna masa ayoyinmu wannan arainahu daga ar-ru'yal basariyya ne gani na ido al-muta'addiya ila maf'ulin wahidin amma falamma dakhalat alaiha al-hamzatu ta'addat ila ithnayn awwaluhuma al-ha wa thani ayatina to sai ce ayatina yi idafa ayoyinmu ayoyinmu da muke muka nuna sanannu akan annabi Musa sanda ba Allah ya nuna wa fir'auna sanda annabi Musa ba gashi tana ta zama ta zama maciji ba Allah ya nuna wa fir'auna hannun annabi Musa ya zama fitila ba Allah ya ce sanya hannunka zuwa gefenka kuibinka takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra yana fitar da hannun walai haka kawai sai fitila haske duka wannan fa fir'auna fa ya gani ya ga wannan sandar tasa da ta zama macijiya arainahu ayatina mun nuna wa fir'auna ayoyinmu da ido ya gansu dukkansu da suke nuna akan wahdaniyatullah cewa Allah shi ɗaya ne da kuma ikon Allah da mulkinsa da kuma gaskiyar annabi Musa amma duk da haka fa kazzaba wa aba fir'auna ya karyata wa aba yani aba an yastajiba lil haqq yaki ya karba gaskiya na'am malamai suna cewa duk wanda aka nuna masa gaskiya yaki ya dauki gaskiyar nan to yana da sifa irin ta fir'auna kai masa bayani dalla dalla filla filla wani kaza a daina kaza wani kaza yana gani ya karyata yaki kuma ya dauka wannan kuma yana faruwa ba ɗaya ba ba biyu ba ƙin gaskiya da kau da kai sifa ce irin ta firawa kazzaba wa aba kamar yadda suka cewa nan Musa wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin duk ayoyi da mujizozin za ka mana ya kai Musa don ka sayarce mu wai duk abinda annan Musa zai nuna musu wai su ba sai da wai sai su ce su zai fama nahnu laka bi mu'minin ba za mu taba yin imani da kai ba ba za mu taba yadda da kai ba a wani wurin idan ya zo ya nuna musu ayoyin Allah da ya kamata su imani sai su fashe da dariya dariya ta wulakanci ana fa nuna musu su yadda Allah shi ɗaya ne kawai sai su fasa da dariya falamma ja'ahum bi ayatina idahum minha yadhakun yayin da yazo musu da ayoyin mu sai gashi suna ta fashewa da dariya akan ayoyin da muka ba su wannan ayar tana karfafa mana tana mana bayani akan musu da fir'auna yake da girman kai da fir'auna yake kuma Allah ya tabbatar ya ce fa kazzaba wa aba ya ƙaryata ya ƙiye gaskiya malam ya ce
قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى kun ji abin da suka gaya mai da ya zo gurin fir'auna na gaya muku mun dawo kisa ko da nan musa zo wajen fir'auna yi masa bayanan da zai masa kala kun ji magana fir'auna aji'tana litukhrijana min ardina bi sihrika ya musa daman zuwa kai aji'tana ka zo mana ne litukhrijana min ardina ka fitar da mu daga ƙasan mu wai ga musu da wannan malam malam eh tsallako nan shigo ba shi wuri mana أجئتنا لتخرجنا من أرضنا kaga shi mai mulki kullum idan kana gaya masa gaskiya ku gane wannan bayanin wato shi gani yake zaka kwace masa mulkinsa da sarautarsa shi yasa malamai suke faɗa yawanci masu mulkin da ba sa son gaskiya to za ka ga galiban suna fada da malamai masu da'awa lesh saboda suna ganin cewa idan mai da'awa zai zo ya yi wa'azi ya faɗi gaskiya to zai toni asirin wata barna da suke yi ko da suke da niyyar su yi shi yasa ba sa so su ji wani yana magana in ba su ba ba su yadda kuma a faɗi gaskiya ba yanzu wannan ai duk abin da annabi Musa faɗa ai a gaban ku aka faɗa ko ta illa a ciki amma kaji an da Fir'aun ce aji'tana litukhrijana min ardina bi sihrika dama yanzu kai Musa zuwa kai dan ka kore mu daga garin mu da wannan sihirin naka wai wannan wa'azin nasa wannan annabtan nasa wai wai sihiri ne dan ya nuna wa mutanen gari cewa Musan matsafi ne ba annabi bane ne shi sa ce bi sihirika ya musa da sihirinka malamai suka ce fir'auna ya gaya wa annan musa wannan magana ne ala sabili wato at-tahdidi wal wa'id yana ja masa kunne kai zuwa kai kana mana magana so kake yi ka cire mun ka kore mu daga garin mu da sihirinka ko ka zo mana ne daga garin da ka gudo haka fir'auna ya gaya masa wallahi ka ji ba wai ya gudu ka zo ne ka nuna mana wata sanda da wani hannunka mai haske wata sandaka da take zama maciji don ka kwace min mulki na a ce kai ne mai mulki ba ni ba likai tukhrijana min ardina garinmu da muka rayu a ciki wai kun san wani gari ne wannan masar wannan masar ɗin da kuke gani ga ta yi a hannun musulmi wannan misiran so kake fir'auna ke so kake ka kore ne tsinan ne kenan fir'auna abinda wai annabi musa ya zo da shi fa wai sai ya ce wannan abin wai sihiri ne don me don ya cire tasirin da'awar annabi musa a zukatan masu sauraronsa to haka yake faruwa yanzu ma watakila yayin da wani ya zo yana faɗan gaskiya ko malamai suka tsaya akan gaskiya ba sharrin da ba za ka ji ana faɗa ba a ai biyansu ake yi a ai wasu suke yi wa aiki alƙali an sa wa mai sauraron ka shakka akan sha'aninka cewa ai kai wakilin wani ne ai kai ma'aikacin wani ne ai wannan ma'anar wannan magana da fir'auna ya gaya anan Musa ta maimaitu a wurare da yawa a cikin alkur'ani a wani gurin kamar yadda ya a cikin surat shu'ara fir'auna cewa ya qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun alim qala lil mala'i hawlahu da annabi Musa ya bayanin sa sai fir'auna ya gaya manya manyan mutanen da suke gefensa kun san dama a fada sai yana zaune to akwai manyan mutane manyan kafirai waɗanda suke gefensa ‘yan ziga in yi sai ai kware kuwa sai ya ce waɗannan mala'un haulahu da suke gefen shi inna hada la sahirun alim lalle wannan mutumin musa yake nufi matsafi ne mai ilimi akan tsafinsa bai yadda fa ya ce wa annan musa annabi bane ba yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihiri fa ma za ta'murun kaji mai wayo wannan matsafi ne masani akan tsafinsa ya zo ne da niyyar ya kore ku daga garinku malam sun zauna suna jin daɗi irin nasu suna ganin masar ga ruwa ga komai ga waye ga waye da sauransu sai fir'auna yake so ya haɗa musa faɗa da mutanen gari to wannan matsafi ne so yake ya ƙwace wannan mulkin nawa ya kore ku a garin ba ma za ta amuru na me za ku yi umarni me za ku yi kyale shi za ku yi to yana daga cikin hanya akramka Allah da makiya Allah suke bi in suna so su yaƙi bayan Allah na ƙware sai su yi ƙoƙarin gwara su faɗa da mabiyansu in an ga kana da ƙarfi kana da ƙwari kana da kaza kana da kaza sai a gaya ce wace hanya za a bi a haɗa ka faɗa da kai da mabiyanka sun yi da yawa wani yana tafiya yana ja yana ja yana yi alhamdulillah an yi an yi anya za a sarrafa shi ya gagar sai aka kawo kudi da aka kawo masa kudi aka ce gashi nan wannan naka ne malami ne sai kuma aka kira ɗaiɗaikun ɗalibansa aka ce kun ga san hannunsa kun ji godiyarsa kun ga kaza to mun ba shi kudi ne ya raba muku eh kai fa an kira ka an ce maka naka ne takila kana da yan bukatunka yan larurorinka yan waye-waye ka yadda ka karba sai su juya can kuma sai su ce ai mun bashi ya raba muku wallahi tallahi wani lokacin ba mamaki dubu ɗari suka baka sai a ce ai ɗari biyar aka baka ko miliyan guda aka baka suna iya raba kanku kuma kan siyasa ma in kudi bai raba ku ba sai a raba ku akan siyasa sai a samu muku wani abin da za a sa muku a tsakaninku ku wayi gari kuna fada da malamanku akan jam'iyyar siyasa ku zazzage su ga ɗalibi ya iya buɗe baki ya tsine wa malaminsa ya zage shi saboda wani ɗan jagaliyar siyasa satin ne shiryawa ake yi shiryawa ne ake yi allah ƙalli ya daina sauraron ka alƙalli da masoyinka ne yanzu ya zama maƙiyinka duk ana yi ina faɗin wannan saboda samari matasa wataƙila Allah zai muku nisan kwana za ku ga abubuwa da yawa wa inna hu man ya'ish minkum wa sayara ikhtilafan kathira shi sa wani wani babban malami cikin magabata salaf wani sarki ya zo masa ziyara asali sarkin aiko masa ya ce a gaya masa ya zo zai karantar da 'ya'yansa kuma yana da fatawa zai mai tambayoyi sai malamin ya aika masa ya ce a gaya masa ranka ya daɗe a yi ilimi daga gidanku ya fito in ku masu sarauta kun girmama ilimi sai ya girmama in ku ku wulaƙanta shi sai wulaƙantu magana ce ya gaya masa sai ya ce to ni na tashi na tarar da malamai na da iyaye na da waɗanda suke layin ilimi ba sa tashi su je gidan wani mai mulki don su koya masa karatu mai mulkin ne yake zuwa wajensu al'ilmu ya ci wala yuta al'ilmu yuta wala ya ci ilimi zuwa masa ake ba shi ke tashi je ba wasiƙa ce ya turo aka gaya mai ya ce wa ɗan aiken juya bayan wasiƙar ba zan ɓata wata takarda ba juya bayan wasiƙar wasiƙar ta saɗin za a maida masa amsa hakan ya rubuta masa amsa ya ce ka gaya masa ka ce masa ya tattaro ya taho ya zo ya ɗauki ilimi kuma ka gaya masa ka rubuta in zai taho ya taho shi shi kadai shaida ya zo neman karatu kenan sarkin nan ya gani ya yi shiru ya ce gaskiya ya kama hanya ya taho ya taho ya tarar da malami yana karatu a majalisinsa sai ya ji ana kwankwasa kofa sai ya tura wata yarinya a gidansa ya ce je ki bincika waye ne ta je ta duba sai ta ga ai babban sarki ne da fadawansa da 'yan rakiya ta zo ta gaya malam sai ya ce ki je ki gaya masa ya shigo amma shi kadai haka malamin nan ya shigo sarkin nan ya shigo ya tarar da shi yana darasi ya ce zauna nan ya ba shi guri ya zauna ya ci gaba da karatu bayan ya gama sai ya ce me kake da shi na tambaya ya masa tambayoyin da zai masa ya ce to 'ya'yan sarki ana kawo su makaranta ne su yi karatu ba wai malami ne zai tashi ya tafi ya je koya musu ba shi ma sarki ya zo ya zauna ya ji karatu shi yasa sarakunan da da suke jin cewa musulunci suke wakilta ba yanzu 'yan zamani ba yawa yawansu suna mutunta ilimi da malamai da kafofinsu suke takawa su je su yi karatu ni na san wani sarki a ƙasar nan arewa ni na san shi babban sarki ne amma wallahi na san lokacin da daga gidansa yake takawa da kafa ko mota baya hawa yana zuwa wajen limamin gari yana zuwa gidansa ya ɗauki karatu irin lokacin walaha karfe goma karfe sha ɗaya in ya gama sai ya je ya ɗaura rawani ya jefa da ya zauna muku yanzu an aiko mana ma sarki yana neman mu ai mutum ma dakatar da komai zai yi sauri maza maza ka an samu dama an samu alfarma malu shahid kan na cika kisa tana da tsawo barin takaice ta bayan sarkin nan ya gama sai ya ɗauki wani abu zai bashi ya ce gashi ya ce ha ya ce na haɗa ka sarkin ne ya ce wannan malami ce na haɗa ka da girman Allah ka yi min arziki ka karɓi wannan abu ya ce ina shaida maka ba zan karɓa ba ka koma wajen waɗanda ka zalunta ka ɗauki kuɗinsu ka mayar musu kuɗinsu ka ba su sun fi ni bukata sai sarkin ne ya ce wallahi wallahi kuɗin gado ne ba kuɗin mulki na ba ne ba kuɗin sarauta wallahi kuɗin gadon mahaifina ne saboda na san halinka bari in ɗauko maka masu tsarki daga cikin kudin gado sai ce to ba da bukata ya ce ba da bukata na gode ya ce to ai kana da almajirai da ɗalibai ka karɓa mana ka ba ɗalibai sai ce ayya ya ce ai za ka haɗa na faɗa da ɗalibai na ya ce yayin da na karɓi kuɗin na na je na bayar yanzu wani sai ya koma gefe ya ce ai malam ya riƙe mai yawa ni ya bani kaɗan ko kuma ce ai wani na kusa da shi ne ya fi bashi da yawa ni ya bani kaɗan shi dan zai iya saƙa musu wannan to ka bar ni da ɗalibai na muna zaman lafiya yanzu tsakani da Allah muke mu'amala babu kuɗi a ciki ya ce tattara kayanka ka ƙara gaba haka aka yi tafi malu shahid suna zuwa don su je su nemi ilimi a wurin malamai su karbi gaskiya fir'auna shine babban sarkin da ya nuna wa sarakuna azzaliman sarakuna fada da musulunci duk wanda yake so ya yaki musulunci to yakan karanta tarihin fir'auna ya ga yaya fir'auna yayi kokarin ya wajiga annabi Musa da haka sakon da ya gaya mutane ya ce to wannan mutumin matsafi ne kuma mai ilimi ne a tsafin ku yi a hankali da shi kuma ƙarshen tsafinsa abinda yake so ya kore mu daga garinmu misira a wata ayar cewa suka yi ƙalu a ji'itana litalfitana amma wajadna alayhi aba'ana wa takuna lakuma alkibriya'u fil ardi wa ma nahnu lakuma bimu'minin kai Musa da Haruna daman zuwa kuka yi ku juyar da mu akan abin da muka tarar da iyayenmu da kakanninmu suna yi ku raba mu da addinin iyayenmu da kakanninmu ku zama ku ne kuke da girma a bayan ƙasa to wallahi wa ma nahnu lakum bi mu'minin mu ba za mu yi imani fa da ku ba ku tattara kayan ku tafi aka gaya Musa da Haruna a fadin Fir'auna bayan wannan sai fir'auna ya daɗa ƙaro wata magana ta firgitarwa da tsoratarwa don ya gigita annabi musa me ya ce masa malam فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى الله ran fir'auna ya ɓaci mu za ka nuna wa tsafi mu za ka nuna kai mai ilimi ne falana'atiyan na kabi sihirin mitlihi sai mun zo maka wallahi sai mun zo maka da wani tsafi irin wannan ka duba wulakanci wai wai har yanzu yana maimaita abinda annabi Musa ya wai tsafi ne wai falana'atiyan na kabi sihirin mitlihi wannan falana'tiyannaka jawabun ne li qasamin mahzuf ai wallahi kamar cewa yi wallahi lana'tiyannaka bi sihrin mithlihi wallahi sai mun zo maka da wani abu na tsafi irin wannan abin da ka zo da shi in kana ga dara tsafi ne mu ma matsafa ne Allahu akbar ana faɗa da annabi kenan فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى ran fir'auna ya ɓaci sai ce ka sa mana wani lokaci kai za ka sanya mana lokaci ja'al bainana wa bainaka maw'idan wani lokaci na nukhlifuhu nahnu wala anta da mu da kai bara mu saba wannan alkawarin ba ka sama mana wani wuri makanan suwa wato da mu da kai daidai suwa din nan kamar sawa'u ne daga al'istiwa'u ne shi ne suwa makanan suwa makanan sawa makanan adil makanan wasat wuri na tsakiya ya maka daidai ya mana daidai faja'al bainana wa bainaka موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت wanda duk yi mana daidai ni da kai ko da mu da kai la ilaha illallah kalmar na nukhlifuhu din nan daga al-ikhlaf ne al-ikhlaf a larabci a larabci al-ikhlafu shine adamu injazil wa'adi kin cika alkawari shine al-ikhlaf saba alkawari kar mu saba da mu da kai suwa kirar ibn amir da asim da hamza ibn amir da asim da hamza suwa suka karanta makanan suwa sauran masu kira'a kuma makanan siwa makanan suwa makanan siwa amma duk kira'atain din ma'anarsu ɗaya ne fir'auna ya tsoratar da musa ya firgitar da shi in kana gadara da tsafi ne mu ma za mu zo mu yi ka fito mu ma mu fito ya kai musa wallahi haddar rantsuwa wallahi sai mun kawo maka abin da irin wannan abin da ka kawo samu na lokaci wai don ma a tsoratar shi kai za ka sa lokacin ba mu za mu sa lokaci ba za a yi mubarasa za a yi munazala babu saba alkawari kuma ka sa mana shi makanan suwan wuri ne a tsakiyar gari yana cin makanan suwan wuri a tsakiyar gari tsakiya inda kowa zai zo ba za a ce an kai shi wani lungu wani bai iya zuwa ba ko an kai shi nesa talaka bai iya takawa je ba idan kun lura da wannan aya fir'auna ya gaya wa musa wannan ne wato yana ganin kamar shi yake da nasara akan annabi Musa kuma ya shirya zai rugurguje annabi Musa to anan wato yana daga cikin abin da za ku gane hila ta azzalimi hila ta makaryaci yana da barazana idan baka nutsu ba makaryaci zai iya maka barazana ya gigita ka mu za a yi wa kaza za mu yi maganin ku wallahi mu za a yi wa alfahari a ta tsoratar da kai a ta faɗan abubuwa amma duk abin da zai faɗa bai wuce matsayin ɗan adam ba don bai isa abin da mala'ika zai ba ka nutsu ka gane ko da wata ran tsautsayi zai sa ka faɗa mutuwa akan ra'ayi shine maza mutum ya zama namiji yana kan ra'ayinsa na gaskiya ya mutu a kai wanda ya kashe kama ga duniyan nan tana nan a shimfiɗe a gabansa ka ba shekara 200 ko 2000 ko miliyan 2 ko triliyan 2 zai biyo ka rakiya ma zai maka ya kashe ka kuma ya zo ya raka ka shi sa yace fala na'tiyannaka wallahi sai mun zo maka faj'al bainana wa bainaka maw'ida ka sa mana lokaci Qur'ani ya kawo mana labari cewa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya karbi wannan tai da fir'auna ya masa ya karba kuma ya masa raddi قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى أن موسى يتي مهدو موعدكم يوم الزينة كرنت
قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى
قال ينظم فرعون أن تيبا كسامنا لوكتي a nan musa ce an karba za a sa lokacin maw'idukum yawmuz zinati ranar alkawarin haɗu shine yawmuz zina wata rana ne da banu isra'ila wannan lokacin suna zuwa suna caba kwalliya su yi ado a haɗu a wuri guda a taru kowa yi wanka ya ƙure a daka mutum zai wato ba karamin dalili ne zai sa mutum bai zo wannan gurin ba yawmuz zina din nan ba kowa buri yake yawmuz zina ta zo yayi wanka ya fito maza da mata kowa da kowa sai da Musa ya darje ya ga ranar da ake haduwa a cika a gari yace mau'idukum yawmuz zina kuma an yi sharan nasu duha ina so a taso mutane su zo tun da safe don a yi harka kar ma a ce dare ya yi kenan an mai ta yi ya amsa ba irin ka bane matsoraci a ce ka za ka kai nukuli amsawa ya yi kamar da aka zo yakin badar ne ai kafirai suka fito suna alfahari ina kaza ina kaza ina wane ne ina wane ne wani ya tashi ya magana su kafirai suka ce kai maza muke nema ba mata ba su ali bin abi talib wanda aka aka, aka taso ya rasulullahi ba mu guri mu fita mu fara za a fara bugawa ne ranar badar suka waro tsagerin cikin su kafirai suka waro tsageru suka ce in kun isa ku fitar mana da maza suke gaya musulmi ku fitar da maza su zo a fara zubi farko tukunna musulmi fitowa aka yi aka zuba kuma aka yi turmi ɗaya aka zubar da su tukunna kai Allahu akbar Allah wadaren namijin da ya zama mace mata sai dai hijabi da dan kwali namiji fa a tsaye yake kai ni abin da annabi Musa anan yayi ya burge ni matuƙa wallahi maw'idukum yawmuz zina wa an yushara an-nasu duha to ya gaya wa Musa ya gaya wa Fir'aun yace a fito kuma babu tsoro bai firgita ba ɗazu an ba da labari za mu zo ba da labari ba auja safi nafsihi khifatan musa za mu zo mai magana mai malamai suke nufi akan wannan amma anan musa ya yi mazakuta a nan sosai ka duba mulki irin na fir'auna ba ya ce a fito ɗin saboda ya san yana da allah idan ka san kana da allah wallahi kada ka yi shakka ka faɗa musu ka ce wallahi insha Allah mun ke da nasara abinda ake so kyautata alaƙarka da ubangiji ina so a fito da safe daidai lokacin da rana take fitowa don mutane su ga abin da zai faru tsakanin ni da kai ya kai fir'auna kenan musa ya karbi saƙon kuma da hazama mai littafin alkashaf zamakshari yake cewa me yasa annabi musa ya zaɓi yau zina saboda rana ce ta taro ku yana so ya yi abin da za a samu uluwu kalimatillah kalmar allah ta zama ita ce a sama ya gama tara mutane kama ai kissar rabul gulam ne ashabul ukhdud wannan sarkin da ya so ya kashe wannan yaron mai tauhidi yace ba za ka iya kashe ni ba yaron ka ya dade ya kai basaraki to yaro ne aka kama shi an sa shi waye je koyi tsafi dan saboda matsafan sarki sun tsufa za su mutu shi akwai amma yaro kuma sai yaje yake koyan tauhidi sarki ya ce sai ya kashe wannan yaron aka je aka kamo shi za a kashe shi aka kakkashe waɗanda suka yi imani da shi aka kamo shi za a kashe shi sarki ya ce ku ɗauke shi sai kun kai shi ƙarshen dutse kaza ƙololuwa ku sulmuyo mun shi ku sake shi ya mutu sai da suka tafi da wannan yaron da fadawan sarki sai da suka hau ƙarshen dutse kawai yaro ya daga hannu ya ce Allahun makfinihim bima ita. ya ubangiji kamun maganin su da abin da ka so Allah ka isan mun da abin da ka so akan waɗannan mutane duk lokacin da wani ya sa ka a gaba ya dame ka ko wani ya zo zai maka illa ko na abu daga hannunka ce ya Allah kai mun maganin wannan mutumin faɗa tsakaninka da Allah kuma wallahi Allah sai ya maka malam yaron nan yana wannan addu'ar mutanen nan ba su gaba ɗaya suka gunguro ba gaba ɗaya suka faɗa da suka mutu yaro ya bi a hankali a hankali ya sauko sai ya zo gurin sarki ya sake dawowa sai ya sake dawowa ya ce kai ina mutanen da na haɗa ka da su ya ce Allah ya gama da su shi kuma sarkin a wannan lokacin baya so a kira Allah shi kuma yaron sai ce Allah ya gama da su sai sarki ya daɗa ɗebo wasu fadawa ya ce ku zo ku kama mun shi sai kun kai shi teku tsakiyar ruwa tsakiya ku ɗaga shi ku tsunduma shi sai ku dawo aka kama hanya yaro hankalinsa a kwance yau ya san yana da Allah sai da aka tafi aka tafi aka tafi sai da aka je tsakiyar ruwa kayya kayya suna kokarin su kama shi sulmiya shi a ciki yace Allahumma makfinihim bima shi'ita ya ubangiji ka isan mun waɗannan mutanen ka mun maganin su da abin da ka so tsundum duk suka fada cikin ruwa suka suka nutse yaro ya biyo dan kwale-kwalen sa ya karaso ya sake dawowa wajen sarki sarki yace kai ina mutanen yace Allah yayi maganin su sai yaro ya ce sarki karka bata wa kanka lokaci ba za ka iya kashe ni ba sai na gaya maka wani abu ka yi sarki ya ce me zan yi ya ce ka tara mutanen gari gaba daya duk ka haɗa su in ka zo sai ka same ni sai ka ɗaure ni a jikin wani itace idan ka ɗaure ni sai ka ɗauki kibiyarka in ka ɗaga kibiyar za ka harbe ni to sai ka faɗi wata kalma ka ce bismi rabbi hadal gulam bismi rabbi hadal gulam ina harbin nan da sunan ubangijin wannan yaron kaga dai baya so shi fa baya so a ce Allah yace in na maka haka zaka mutu yace kwarai kuwa yasa aka kama yaro aka daure shi yaro ya dauki hannunsa yasa haka za a harbe shi sarki ya daga da kansa mutanen gari suna ji suna kallo sarki ya bude baki sarkin da yake fada da Allah ya ce bismi rabbi hadal gulam au ya saki biya yana harban yaro sai ya mutu sai mutanen gari suka ce amanna bi rabbi hadal gulam ashe wannan yaron yana da wani ilimin da wani bayi da shi ya fi sarkin nan gaskiya to mu ku mun yi imani da ubangijin wannan yara duk gari aka ce an imani shi malam dubu faɗa da gaskiya to wani misali ne guda ɗaya wallahi ina gaya muku wallahi duk mutumin da ya sa gaskiya a gaba yace zai faɗa da ita ko ba daɗe ko ba jima ko ba shi lokaci ko ba shi lokaci annabi musa ya ce a zo haɗu yau mu zina to ya yi wannan ne don ya ɗaukaka kalmar Allah ya rugurguza kafirci a lokacin za a haɗu fir'auna kuma zai kunyata wakul ja alhaku wa zahaq albadilu za ta tabbata malam me ya faru
فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى kurin fir'auna musa yana gaya masa wannan sai ya juya tawalla sai ya juya fa jama'a kaidahu sai ya je ya hada sihirinsa shine kaidahu ya gama hada sihir sihirce sihircensa ya taro matsafa ku zo ku yi duk abin da za ku yi ku nuna kwarewa za mu biya ku za mu muku kaza za mu yi musu alƙawuran kujeru ya musu alƙawuran abubuwa na mutunci da waye-waye a wajensa shi kayar mun da musa jama'a kai dahu daidai ke da jama'a kibara saharata ya haɗa manya-manyan matsafansa duk garuruka duka duk wani wanda ya shahara da tsafi a wannan lokacin sai fir'auna ya ce a kira shi sun ma'ata sai kuma lokacin gashi ya zo atal maw'id al-muhaddar kenan lokacin da zai zo yi challenging annabi Musa yau za a karyata annabi Musa sai gashi ya zo idan mun lura da ayoyin nan sun yi Allah ya kawo mana su bi uslubin baligh da iya balaga wajen yi mana bayanin abin da ya gudana tsakanin Musa da Fir'auna to yanzu kuma za a koma yi mana magana tsakanin Musa da matsafa shi kan damar Fir'auna duk tsiyarsa damar sawa zai yi a yi kuma wannan yake nuna mana ashe masu mulki azzalumai suna da matsafa wallahi tallahi malam tsafi tsafi malam tsafi ya fi sallar su da yawa akwai waɗanda ba sa mulkan mutane sai sun yi tsafi sai an dafa su akan tsafi sun dabu saboda ba su yadda cewa za su samu mulki ba tare da tsafi ba kuma ba su yadda cewa za su gudanar da mutane ba tare da tsafi ba kuma ina so na gaya muku tsafin nan fa yana yi tsafin yana yi ƙarya ne amma kuma yana yi kamar ya yana yi ana iya yi maka tsafi da sihiri ya tasiri a kanka so ba mamaki don wani mai mulki ya nemi matsafa ya yi alaka da su bokaye kafirai wasu ma matsafan ba ma musulmi ba ne arna ne cikakku na gaya muku a wannan majalisin a nan nake gaya muku shekaru wani babban mutum da cijo yake gaya mu ya ce wallahi wani mutum kudera ce yake nema dan majalisa abokinsa ya ce mai kai wannan kujerar ba ta samu wasu dole sai an je an duba malamai an yi tsafa tsafe ya ce ni dai wallahi kaza ka ci kada Allah kana shebe kana iska ka je ka zauna su su barar da kai haka ya dauke shi ya tafi ya kai shi wajen wani malami boka bokan nan yana zuwa abin da ya ce masa sai an samu jariri sabon haihuwa mataccen jariri sabon haihuwa muke so ya ɗora hannu a kai ya ce ka abokinsa ya ce kai da Allah za a samu wallahi haka ya je ɗin suka je suka nemi jaririn suka sa a yi musu aiki a je makabarta a nemi inda aka binne jariri sabon haihuwa aka je aka tono aka yi ciniki har da kuɗin da komai dattijan na yana nan wallahi tallahi bai mutu ba kuma na san wallahi tallahi ba da wasa ba zai mun ƙarya ba ya ce ɗan uwansa ne ya san mutumin haka aka je aka samo jaririn dan mulki ya tabbata aka kawo wa bokan nan ya sa bokan nan ya sa jaririn nan a turmi da tarkacen magunguna ya kirbe jaririn kirbi yadda ana kirba doya safara ana dukanta wallahi haka yi wa jaririn nan sai da ya mai da shi ya yi laushi aka ce wa mai neman mulkin kuma zai cinye shi ne a hankali a zuba masa kwano zai cinye shi aka hada masa da rubutun sha ya hada ya biya kuɗin masu kamo jariri masu sako jariri an biya su shi ma malami boka an biya shi wannan wanda yake ban labarin yana ra'ayi bai mutu ba yace shi ya san mutum yace kuma ina shaida maka malam wallahi ya hau kujerar kuma har yanzu yana da alaka da wannan bokan ba wanda isa ya raba shi da shi to ya za a yi ba zai imani da shi ba so ba wani abin mamaki bane an ce maka wani mai mulki yana da matsafa suna yi za su zo wajen ku su nuna su musulmi ne amma arna ne cikakku in sun je gefe mushirkai masu yadda da mashirkai kuma kuma duka akan mai mulki in dai mulki ne ba ga fir'auna ba to yanzu an taho ko ba zo ba fir'auna ya fito ga matsafa sun fito ga musa shi ma ya fito allah sarki bawan allah shi kadai sai dan uwansa haruna ba abun da ya tafi da shi illa cikakken tawakkali da dogaro ga Allah me yace malam
قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى الله أكبر فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى me suka ce فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا to وقد أفلح اليوم من استعلى suka gaya wa Musa قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى sai ya ce musu me قال بل ألقوا sai me فإذا عبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى me ya faru mu da Musa فأوجس في نفسه خيفة موسى me Allah ya ce masa قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى sai me kuma وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا Allahu Akbar إنما صنعوا كيد ساحر ya ilahi ولا يفلح الساحر حيث أتى sai me faru فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى
labari sai wani sati insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana insha Allah wani sati inda rai da lafiya za mu ji yaya Musa ya kare da matsafa Allah ka mana maganin matsafa subhanakallahumma